وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه باحسان الى يوم وسننها كو شنو با ba wani riba wani wasu nan ma da ba ko ku yi tifaki kan sake ma wasu nan ha ya ce sunnonin sallah ne na farko kira a to ayatin karanta wata aya fadin fatiha ta bayan fatiha tulula wasani ya ce arka na farko da na biyu na kowace sallah na farilla karanta fatiha karanta aya ma'ana cika sura din cika shiya mustahabi ne amma a samu ko da aya ɗaya ne mutum ya karanta haraka na farko da wa qiyamul laha da tsayuwa domin karatun fatiha ɗin shi ma sunna ne kaga bambancin tsayuwa domin karatun fatiha da tsayuwa domin karatun sura idan mutum a karatun fatiha ya jingina da wani abu ya karanta fatiha kuma jinginan aka ga ya bada karfi shi da da za a ɗauki abin bai sani ba zai faɗi sai mu ce ya bar farilla ba mu sallah amma da zai gama fatiha lafiya da ya zo wajen sura sai ya dan jingina ya dan huta yana karatun sura wannan duka bai ainihin bata min sallah ba ya bar sunna ne a sallah shine qiyamul laha wa jarun haka nan da bayyana karatu sunna ne wa sirrun koyewa ma sunna ne amma bi mahalli ma a guraren shi gurin bayyanawa ka bayyanar gurin koyewa ka koye kuma shi ma babu farin in a sallan farilla ne in ba a farilla ba ne bayyanawa da koyewa bai kai matsayin sunna ba saboda in a sallan nafila ne wajen bayyanawa ka koye ko wajen koyewa ka bayyana bai kai da kai sujada ba wata akkada bil fatihati shi ma bayyanawa ko koyewa din suna karfafuwa bil fatihati a fatiha sunan shi yana karfafuwa a fatiha wa kallu jiharin rajuli to kaji mun ce bayyanawa da koyewa sunna ne ba to shi bayyanawa da koyewan kowanne yana da akallihi da yana da akalluhu da aktaru wa kallu jiharin rajuli mafi karancin bayyanawa namiji idan namiji ne zai sallah mafi karancin bayyanawa shine isma'u man yalihi faqat ya jiyar da wanda yake kusa da shi kadai in namiji ne zai sallah in wajen bayyanawa ne ya yi karatu ko da shi yana ji yadda na kusa da shi baya ji har yanzu bai zama bayyanawa ba in yana so ya akallul jari shi ne ya yi karatu yadda wanda yake kusa da shi zai ji ko da wanda yake nesa baya ji wannan ya yi akallul jari kenan wa jarul mar'ati ita kuma bayyana wa mace abin da yasa yake akallu jarul rajuli ya sha bamban da jarul mar'a yace wa jarul mar'ati bayyanarwar mace kuma shine isma'uha nafsaha ta jiyar da kanta mace in tana sallah ta yi karatu da ita take ji ko da nan kusa da ita baya ji yayi a matsayin bayyana karatu sannan wannan isma'un nafsi din ka'ala sirri kamar shine mafi ɗaukakan ainihin sirri ko ya karatu kasan akwai alal jari akwai adinan jari akwai alal sirri akwai adinan sirri to alal sirri a wajen namiji shine isma'ul sirri adinan jari a wajen ainihin adinan jari a wajen namiji shine yayi yadda zai ci zai jiyar da man yayi yawa ita kuma mace jihar a wajenta shine ta jiyar da kanta yawa kaga kenan al'ijarul mar'adi shi ne adina alar sirri na ainihin namiji aha ka alar sirri ba wa kullu takbiratin kowane kabbara a sallah sunna ne wa sami Allahu liman hamidahu da fadin sami Allahu liman hamidahu sunna ne lil imami ga liman wa fardin da mai sallah shi kadai halar rafihi a halin ɗagowan shi ce sami Allah wa mana da a halin ɗagowa lokacin da jiki yake ɗagowa ya yi sami Allah wa mana da wata shahudun haka nan da karatun tahiyya suna ne wa julusun lahu zama domin tahiyyar shi ma suna wasu salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba da al'akiri kaga yanzu anan zaman tahiyya suna ne tahiyya suna ne karanta sallama farilla ne zaman sallaman farilla ne to yanzu in ta kakare wa mutum ya zamo dole kai ɗaya ka bar ɗaya wanda ka bar zaman tayya yanzu misali ka gama sallah tsaf kana cikin za ka yi tayya kawai sai ka ji an fara harbi a bayan ka ba ba ba ba ka ga an fara gudu maimakon ka ce bari in gama tayyan ba maki kan ka gama tayyan dole sai ka yunkura ka yi sallama ka ga babu sallah wanda tun yanzu kana zaunen kawai ka yi sallaman a zaune sai ka buga saboda in dai ka samu sallama a zaune ka ga fahimta ya fita yanzu matsalar da sunna ne amma idan ka ce bari in gama tayyan to ba mamaki kan ka gama tayyan rugawa ya faru sai da kai yunkura sannan kai sallama ka ga ka bar zama ka bar farilla zaman sujjat zaman ainihin tayya sunna ne wasu salatu ala nabi yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba da al'asiri bayan zaman karshe ko bayan tayyan karshe tayyan farko kana gama tayya za ka miƙa tayyan ƙarshe ne ake salati ga annabi wa sujudu ala sadril qadamaini haka nan da sujada a tsakiyar kafafuwa ainihin kan in yatsun kafafuwa tsakiyar su dinnan lokacin da za ka yi sujada ya zamo kan in yatsun nan naka suna kan ƙasa su ne sadrul qadamaini wa rukbataini da kuma gwiwoyinka suna kan ƙasa wal kafai tafin hannunka yana kan ƙasa wa'annan gaɓoɓuwan sunna ne lokacin da mutum zai sujada ya zamo suna kan ƙasa wa rajul muqtadi as-salama miyarwan mai koyi da liman ya mai da sallama ala imamihi a bisa limamin shi mai koyi da liman a ka'idar malikiya in ya zo sallama sai ya juya gefen dama zai yi sallama sannan sai ya juyo yi sallama ma liman sannan akwai wani a gefen hagu ma ya juyo yi sallama kaga sallama yawwa to a wannan tsarin ya juyo ya yi sallama ga liman din sunna wa alaman ala ya tarihi kuma ya juye ya sallama ga wanda yake gefen hagun shi in sha raka fi raka'atin in dai na hagun ya yi tarayya da shi a cikin raka'a guda cikakkiya amma ko raka'a ɗaya bai samu a sallan ba za ka bar sallama ba wa juza fi salamun alaikum a wajen sallamar ragi sallama mayar wa liman da miyar wa wanda ya yi sallah tare da kai na gefen hagu in ka ce salamun alaikum ma yayi in ka lura wajen ainihin tarihin sallama mun ce ba zai gudu dole sai ka faɗi assalamu alaikum ka gabatar da assalamu akan ainihin jarwal majrur ko yawa amma wajen mai da sallama in ka ce salamun alaikum ma yayi wa alaikum salam in ka ce wa alaikum salam ma yayi da kai sallaman farko assalamu alaikum sai ka ce wa alaikum salam sai ka ce wannan salamun alaikum shikenan yayi amma na farko kan dole sai ka ce assalamu alaikum sai dai shi ma a nan in ka lura su a shimawi ne ko me yana cewa mustahabi ne sallamar raddi ya zamo da sigar salamatu tabi yawwa kowanne kai assalamu alaikum in shi aka so amma da za ka saba ma yayi wajarun da bayyanar da bi taslimati tahlili sallaman warwarewa a sallah mutum ya faɗe shi a bayyane faɗa kadai shi ake bayyanarwa sauran abu ake wa in satu muqtadin da kawaicin mai koyi fil jari cikin bayyana karatu lokacin da liman ke bayyana karatu mai koyi yayi kawaici ya shiru ya saurari liman wa in lam yasma ko da baya jin karatun limami aw zakata imam kai ko da limami yayi sukun yayi shiru duk dai kai ma ma mu kai shiru tunda gurin bayyanawa ne wa zaidu ala tumaninati da kuma abin da ya da bisa nutsuwa nutsuwa a sallah yana cewa ajinan lufsi mafi kankantar tabbata ko da sakar daya in je gababuwan sun tsaya cak shikenan ka samu farilla to abin da zai karu akan wannan nutsuwan sunna ne wani jiba niyyatul ada'i wa biddihi an so niyyatul ada'i niyyan ba da sallan a lokacinta wa biddihi da kishira ka ba da sallan a matsayin ramako in ba wanta ba a can wajen niyya muka ce ba a sharɗanta sai ka yi niyyan ada'i ko kaza'i ba ko to amma yin niyyan ada'i ko kaza'i din mustahabi sannan wa adadin raka'ati mustahabi ne lokacin da mutum zai yi sallah ya halarto da adadin raka'o'in sallan da zai a zuciyar shi kaga can ma ya ce da ba dole ne ka halarto da adadin raka'at ba to amma mustahabi wa kushu'un mustahabi ne mutum ya yi kushu'i a cikin sallah wa واستهبار عظمة الله تعالى مستحب ne mutum ya halarto da girman Allah madaukakin sarki ka san ita sallah akwai wanda ake cewa mujzi'a akwai sahiha akwai ainihin fasida idan aka ce mujzi'a shine sallar da ba samu kushuyi ba ba samu huduri ba a cikin ta amma mutum yayi daidai da aka ce ya rubu da duk farille da komai yayi sai dai lokacin da yake yin ta zuciyar ba ta tare da sallah yana ta tunanin shi yana tunanin na je kaza na shiga kaza na yi kaza na yi kaza yana karatun ya gama karatun zai ruku'u zai dago zai yi tasbih amma zuciyar ba ta nan ai akwai irin haka eh ba su wani zai ba wani yawan mutum aka wuce yi duk yawancin wato wani ma ba zai fara tunani ba sai ya fara sallah kwarai ba ko hadisi ya zo shedan ba zai fara ma sa ma wasu wajen ba zai ka fara sallah zai zo ya ce ka tuna kaza ka tuna kaza to irin wannan idan aka rasa wannan kushu ne aka rasa huduri nan sai mu ce wannan sallar sunanta mujizi'a ta yi amma zancen samun ainihin ruhin ta kan babu dama gwargwadon samun ruhin sallah gwargwadon kushu'i da huduri a cikin sallah to shi yasa ya kashi a mustahabai saboda rashin su din baya bata sallah amma su ne ran sallah dan Allah ya ce kada lahal mu'minun sai ce me allazina fi salatin khashi'un saboda haka kushuki shine babban ainihin abin da ake bukata cikin sallah wani ma ya zauna a hausa sallar sallar da ke bayyana da kana eh in ya sallah ba sai sallai sau ba ko da surori da ba kana da haina haina baka ji wai wata rana ana sallah ko a defon ne wani yake ban labari ya ce sai limamin ya yi sallama ne fara shakku ya ce jama'a sallan nan ta shiga kuwa wani ya ce to watakila ta shiga wani ya ce wajen ce wani ya daga hannu a can baya ya ce ba ta shiga ba ta rike mai hujja ya ce da in an fara sai na je wari mota ta ta ɗauko kaya na je kaza na je kaza na je kaza ya ce ina hanya ban gama ba aka yi sallama saboda aka wuce kan shi hujjarsa sai an fara sannan ya ce akwai irin yawace a wajen da ya ce zai na kan yawon ya kai sallama to da aka wuce cewa to kage yanzu wannan ina ku dai haka ne ai shi dan ba inda waya samu mutum na'am kuma an ce akwai wani malami nutsatse waliyin Allah mageduwa ya kama shi da ciwon irin gulando din nan wanda yake harbin juna an ba a yanke ba aka zo likita ya ce wannan in ba a yanke ba zai harbi ne ya ce shi ya yanke gaban da Allah ya littafa ya ce a bar mara abinci aka yi aka yi kuma gashi maslaha ne a yanke matar da take yanke ma ta zo a yanke ta ce kuma ne ya fara sallah shi yana yin kabbara ta ce a zo a fara aka zo aka yanke aka sa magani aka kawai bai ji ba sai da ya sallama yana yin sallama kawai ke ji ciwo yana tabawa kayan yanke eh to ka gani akwai tafiya na'am
aha shine yace ina muke wamtisalu amrihi da misalta umarnin Allah duk a cikin wannan ainihin sallah din ya rika tuna ya rika tuna girman Allah ya halarto da girman Allah ya halarto da misalta umarnin Allah ya sa yake sallan nan da sauransu wa rabbul yadaini da daga hannaye ma al-ihram tare da kabbaran harama lokacin da zaka yi kabbaran harama ka daga hannu ba wai sai ka daga kai kabbaran ko sai kai kabbaran ka daga ba hina takbirihi yayin kabbaran a wannan lokacin ake so ya daga hannu wa irsalu ma bi waqarin kuma in ya daga hannun ya sake su a hankali kar in ya daga ya sake su da karfi ya sake a hankali wa jazal qabdu kuma ya halatta mutum ya qabdu bi naflin anafila wakuriya bi farbin an karanta yin kabdu a sallan farilla a'a me yasa yace lil itimadi wai saboda jingina kan zuwa malikiya wai kabdu din kaman jingina ne a cikin wani garu ko nawo dan idan ka sake ka ga ba abin da yato amma an kai kabdin kaman ka dan samu dan madogara ne ka jingina to malaman malikiyar da kansu ma dai sun yi maganganu magana na ƙarshe ne dan wasu suka ce lil itimadi wasu suka ce bi zaharul kujudi wasu suka ce saboda kar saboda riya wasu suka ce kaza wasu suka ce saboda ma kar me yin ya rika ganin wanda bai bai da sallah shine ƙarshe ne suka ce in mutum ba da wayannan niyan ba yayi da niyan sunnan annabi ya samu sunna kuma yayi daidai saboda haka duk mai kabudu yayi da niyan sunna ne na manzo Allah yin kabudu ya kabudin shi kawai wa ikmalu surati haka nan da cika sura ba da fatiha da bayan fatiha in ka lura mun ce karanta ko da aya ɗaya suna ne ba ko cika sura din mustahabi ko kuriya takriruha an karanta maimaita ainihin sura guda bi farjin a sallan farilla raka an farko da na biyu ka maimaita ka sura ta yi kamar karanta sura guda biyu a raka ɗaya duk makaruhi ne wata duwilu qira'atin bi subhin tsawaita karatu a sallan asuba wa zuru da sallan azur musabi ne mutum ya tsawaita karatu shi yasa ya ce wa zuru taliha a zuru tana biye da ita wajen ainihin tsawaitawa amma wajen tsawaitawa wannan ta ji yanzu nan mun zo mu da walat a ƙananan littafai za ka ya ce tsawaita karatu musabi ne shi a nan ya ce akwai aiki ya ce tsawaita wanda fardin ga mai sallah shi kadai in kai kadai za ka yi sallan ka ka tsawaita wa imamin haka nan da imami amma shi imamin bi mu'ayyanina idan mamun da suke bin shi din mu'ayyanai ne kayyadattu ne sannan talabuhu mamun su suka nemi a tsawaita musu in ba samu sharadi biyu nan ba ba mustahabi bane kawai kai da jira kamar yadda annabi ya ce yawwa amma idan mamun kayyadaddu ne babu wasu bare da suke zuwa sannan ko mamun su suka nema bilisanin makali ko bilisanin hali suka nuna cewa suna so a tsawaita to yanzu a nan ka tsawaita asuba da azhar ka mustahabi wata kasiru ha gajarta karatu bi magribin a sallan magruba wa asirin da sallan da asar wata wasudun da tsakaita karatu bil isha bi isha'in a sallan isha kai ba doguwa wa gajera ba wata kasiru sani yace an kula da gajarta raka'a na biyu karatunta a bisa raka'a raka'a na farko ko kuriya ta ɗawiluha an karanta tsawaita raka ta biyun ma an ha a gaban ta farkon ta farko ka karanta gajeren sura ta biyu ka karanta doguwa yin ainihin hakan makaruhi ne barin hakan mustahabi wa isma'u nafsihi haka nan ciyar da kanshi fi sirri a wajen koyewa can ba mun ce dama a alan sirri shine mutum ya ciyar da kanshi ba to ana so lokacin da mutum yake koye karatu din yayi a alan sirri nan in yayi alan sirri ma shine tarikul bisani ta kalmi bil qur'an in yayi wannan ma yayi ko da bai ci ba amma kuma yadda ake so ko a ainihin wajen koyewa ne mutum ya ciyar da kanshi wa qira'atun khalfa imamin kuma ana son yin karatu bayan lima mutumin da yake bayan lima yake bin liman fihi a cikin inda ake koyi karatu wata aminu fazin haka ne da cewa amin na mai sallah shi kadai mutlakan wannan ko karatu a koyi ko a bayyane ka imamin fisirri kamar limami in a koyi yake karatu yace wala bali ne ce amin wa mamumin fil jari mamun kuma inda ake bayyana karatun liman yace wala bali ne ce amin na'am samiya imamahu amma ba shi mamun sai in ya ji limamin ya ce wala zalim ba kawai dan ya kinta ce ya faɗa ba wai zirarun biyu kuma ana son ɓoye amin din ba son bayyana shi wata zuyatu zaharihi kaga yanzu anan a malikiya za ka riƙa ganin wasu abubuwa wanda ya saba wa ainihin nafsi wasu abubuwan a bisa gaskiya a malikiyan ma ba wani nafsi suka samu wanda ya cancanci su saba wannan nafsi ba yanzu misali ikrarun din nan ai ya zo a nassi a hadisi manzo Allah ya ce wala duniya za ka ji masallacin yana karban amin din amma malikiya suka ce a makaruhi ne mustahabi ne a koye din shi ne mustahabi ne dalili suka ce saboda kar ya shiga kar mutane su yi izharul kaza kar kaza kar kaza to kage yanzu nan sun zo kai ka mutamalanci nassi da wannan ka gani to amma malikiya ya tabbata haka amin din ku faɗa a boye saboda kar faɗan ya buga ku ku rika ganin kamar kun fi mutane kar ku yi kaza kar ku yi kaza shi yasa tsarkake ainihin ibada daga wannan abubuwan amma kaga nassi ne kan ya zo cewa an yi bayyana shi ake wa tazwiyatu zalihi bi ruku'in hakan ana so ya daidaita bayan shi yayi ruku'u kar ya bokare ko ya daga kanshi ko ya sunkuya wa wadu ya dai ala rukutai da daura hannayen shi akan gwiwoyin shi can ba mun ce ta qaribura ta yi ba kusan tabbata ainihin tafin shine farilla amma daura tafin akan ainihin gwiwon mustahabi ne wa tamkinu ma an ka daura ma ka tabbatar da su ka rike gwiwon minhu ma daga su ainihin tafin shi ma makaruhi ne minhu ma daga gwiwoyin wa nasbu ma kanan da kafa gwiwoyin shi ma mustahabi ne wa tasbihun bihi haka nan yin tasbihi a ruku mustahabi ne kan sujudin kamar tasbihi a sujada wa mujafatu rajulin da nesantarwa namiji fa banda mace mirfaqaihi jambaihi ya nesantar da gwiwoyin hannun shi daga kwiɓin shi in ya zo ruku'u in ya yi ruku'u kare haka ya matse ya nesantar ya buɗa kuma buɗawan yujan nihu zai nesantar bi ma da su ne tajnihan wasaɗan nesantarwan tsakatsaki kar ya buɗe haka har ya zama wani na kusa yanzu wani in ya ce zai buɗa din sai ga nan ba zai ku haɗa sau ba nan ma ba zai ku haɗa ba ya buɗa to ba a san haka ba a san kuma ya matse kamar mace wa qawlu fazin da faɗin mai sallah shi kadai wa muktadin da mai koyi da liman su faɗi rabbana wa lakal hamdu mustahabi ne su kuma na faɗi ne halar kiyami a halin tsayuwa sai ka miƙe ka tsaya za ka faɗa والتكبير da kabbara halatal qabd wa rafi halin sunkuyawa da dagowa lokacin da jikin yake sunkuyawa ko yake dagowa ai kabbara illa fil qiyami sai je wajen miƙewa a tsaya mina tashahudi daga tahiya kaga yanzu anan ma in ka lura anan ki ai ya zo dukkan harakat na sallah ana yin tare da kabbara amma malikiya suka ce wajen miƙewa a tsaya bayan tahiya sai mutum ya miƙe cak ya tsaya sannan yayi kabbara yawwa a tai a zama na farko in yayi in ya gama tayya sai ya miƙe ya tsaya su ma an ka lura a cikin usul me yasa sai su ce wai saboda yayi kama da fara wata sabuwar sallah in kai raka biyu zaka shiga raka na uku kamar ainihin ka gama wata sallah ne zaka shiga saboda haka sai ka miƙe kai kabbara aha shine yake falil istiqlali sai mutum ya cira ta ya miƙe ya tsaya sannan yayi wa tamkinu jabhatihi hakanan da tabbatar da goshin shi min al-ardi akan ƙasa in ba kuma ta ba a can wancan satin ba mun yi muhawara akan goshi muka ce a isar juz'in a isar juz'in din nan da mun ce wai gefen hagu ba gefen hagu ba a yana nufin aqrabu juz'in ne ma'ana a goshin naka ne ko da yaya ya zama wani bangare ya taba ƙasa ba to amma ka tabbatar da goshin gaba ɗaya akan ƙasa shine tamkinu jabhatihi mutum in ya zo yin sujadan ya tabbatar da goshin min al-ardi akan kasa ya manna goshin a kasa gaba daya kar ya zama ya dan dosa na wani bangare wannan mustahabi ne amma ko ya ya dan dosa na goshin shi ainihin sujadan shi yayi aw matta salabiya ko abin da yake sade da kasa din min saqihin na rifi yanzu misali shi yasa malamai suka ce sallah a jirgin sama ba zai yi ba saboda me saboda jirgi bai tamfaru da ƙasa ba haka ba wai jirgi ba duk abin da tsakanin shi da ƙasa akwai akwai iska akwai faras to ba zai kai shi jira akan wannan abin ba shi yasa nan ma ya ce mana min satihin na rifi ko da a ce ko beni hawa nawa ne ka hau kan rufin wannan benin za mu ce ai wannan rufin ya ɗamfaru da ƙasa ko tunda abin da ƙasa ta riƙe ne yake riƙe da shi to za ka iya sujira a kai duk abin da ya ɗanfaru da ƙasa za ka iya sujira a kai komin tsayi yawwa to kayan za ka iya sujira a kan ruwa in ta kakari saboda ruwan shi ma ai ƙasa ce take riƙe da shi yawwa amma in akwai farat tsakanin inda kake da ƙasa to ba zai kai sujira na'am aha kasariri kaman kan gado mutum zai sujira a kan gado bisujudihi da ainihin sujadan nashi aha wa taqdimul yadaini da gabatar da hannaye ala rukubatain akan guyoyi idan mutum ya zo zai yi ainihin sujada hannun shi ya fara taba kasa kafin guyuwa yin haka din mustahabi ne sai ne indahu a wajen sujada din ya fara kai hannu kafin guyuwa da kuma jinkirta hannayen kar su fara dagowa inda kiyami yayin dagawa in mutum yazo zai daga ya bar hannun sai gwiwar ya rabu da ƙasa sannan hannun ya biyo wadu'u ma da wa wadu'u ha ko wa wadu wa wadu'u ma ya kamata ce mim ya bari a har hadin ya masa rufa ba wa wadu'u ma da aza hannayen har zuwa uznaihi daura da kunnuwan shi idan yazo zai sujada hannayen su zamo daidai da kunnuwan shi mim kawai za sa au qurbihi ma kaji ba au qurbihi ma ko kusa da ainihin kunnuwa kaga hannayen daidai da kunnuwa ko kusa da kunnuwa wa gammu asabihi ma da kuma taro ɗayan yatsun hannun gaba ɗaya ya zama ka haɗa su cik guri ɗaya lokacin da za ka yi sujada ru'usu ba kanun hannayen nashi lil qiblati ya zama yana kallon alqibla yanzu misali idan mutum zai sujada hannayen ya hada haka kuma ya daura a ƙasa hannayen ya zama suna kallon alqibla kare bokarar da su haka kare tankurar da su haka wa mujafatu rajulin nan ma a sujada namiji ya nesantar fi a cikin sujada ɗin ya nesantar da baɗina hufa shi zai yi cikin shi ya nesantar da shi da cinyoyin shi kan ya haɗa sujada yadda cinyen shi yana taɓa cikin shi ya nesantar sannan rukubatai ko baɗina hufa shi zai ko wa mirfa ƙayyi rukubatai haka nan gwiwoyin hannu ya nisantar da su da gwiwoyin kafa yanzu misali idan mutum ya yi sujada idan bai buɗa ba za a ga gwiwon hannun shi yana taɓa na kafa to ya nisantar sannan me jambai wa gaba aihi jambai haka nan damutsen shi din ya nisantar da su da kwiɓin shi damtse shi ne nan kwiɓi shi ne nan in ya zo sujada kar ya haka ya zama dantse yana taɓa kwiɓi ya buɗa aha wasanin wannan fa duk budawar wasanin tsakatsaki kar mutum ya yi kamar zai tuba ya yi karankaran kan ruwa a'a kar kuma ya mammatse jikin shi ya yi tsakatsaki haka ya dan buɗa amma buɗawan tsakatsaki wa rabul ajizati da daga kuturi akan ainihin a gurin sallah din lokacin da mutum yake sujada ma'anan daga kuturi gurin da zai sujada da gurin da ainihin zai zauna ya zama gurin ainihin lebur ne amma idan ya zama gurin sujadan yana tudu gurin da yake yana kan kwari in ka lura in ya zo sujada in ya daura kuturin shi ba zai daga ba ko to daga wannan kuturin ya zama in kai su jira din kanka ya yi tsada sosai kudirin ya dago to wannan dagowar kudirin shi ma mutane shi ne baya nan yawwa mutum ya dago shi ne rabul ajizati daga ainihin kuturi lokacin sujada ko du'a'un fi da yin addu'a a cikin sujada bila hajjin ba tare da iyaka ba kar tasbihi kamar tasbihi shi ma ba tare da iyaka ba wal ibda'u da zaman sadar da duwawu fil julusi a cikin zama bi jari yusra to zai mana ainihin zai sifanta mana zaman ainihin ibda din shine yake bi ja'ali yusra shine zaman tawarru bi ja'ali yusra mutum zai sanya kafan shi nagu lil ardi akan kasa haka wannan kafan ya zama yana kan kasa haka eh ibda'u zaman sadar da duwawu duwawu mutum ya zama ya sadu da kasa zaman kan duwawu shine yake bi ja'ali yusra da sanya kafan hagu lil ardi akan kasa wa qadamiha qadamin kafan wannan gaban kafan nashi jihatul yumna yana jihan kafan dama yanzu kaga nan kaga ya saka shi gefen gefen kafan dama sai me wa nasbu qadamil yumna sai ya kafa kafan dama alaiha akan kafan hagun kafan hagu ba gashi ya saka shi haka ba sai ya kafa kafan dama akan shi haka ya daura shi akai wa baɗin ibahamiha cikin babban ɗan yatsan kafan hagun lil ardi yana kan ƙasa sannan wa wadul kafaini da ɗaura tafukan hannayen shi a lara azil faki ganye a kan cinyen shi to wannan shine zaman idda shine zaman tawaru to haka ake so mutum ya zauna tsakanin sujada da kuma ainihin zaman sallah gaba daya wata firgil faki zaini haka nan ana son buɗe cinyoyi ga namiji banda mace ma'ana tabrijul fakizaini in ya zauna kar ya matsi haka ya buɗe cinyoyin nan shaka aha wa wa aqdu ma ala sababati wal ibham ya kulle yan yatsun da suka wani shi dan yatsan nune da babban dan yatsa minal yumna na hannun dama fi tashahudi a cikin tayyan shi kaga wa'annan in yatsun kun kenan kaga ga sababa ga ibham banda su ya kulle sauran idan ya zo kullewan kuma bi ja'ali ru'usiha ya sanya kanun yan yatsun bila hamatin ibani akan naman babban dan yatsa nan a ga wayannan yatsun ba wai kulle su zai haka ba ya sanya su akan wannan naman babban dan yatsa nan ba shi bane naman babban dan yatsa to wayannan in yatsun sun sun kwanta akan naman ehe madan asbabata kuma ya miƙar da dan yatsan nuni kuma miƙar ma ya miƙar da shi a gefen babban ɗan yatsa ba wai haka zai ba ya miƙar da shi a gefen babban ɗan yatsa yana kwance shi kuma wannan yana miƙe a gefen babban ɗan yatsa aha wata harikiya bayan ya yi haka kuma ya motsar da ita kuma motsarwan da'iman a dawwame kuma motsarwan kar ya yi haka ya niman wa shimana motsarwan gefen dama da hau kuma da'iman a dawwami babu wani wai ya gama ta ya daga hannu ya yi babu wannan kawai ya yi ta yi har zuwa ya gama ta yi ta harikar wata nan kuma motsarwa ya yi motsarwa tsakatsaki kar ya dinga haka kamar wani an sa shi a yi kawai ya rika motsarwa motsarwa tsakatsaki sai wani kunutu ba